yau ainihin wato za ku kafirce wa junanku wato wani zai ce ba ruwana da kai wani ma ya ce ba ruwana da kai wa yal'anu ba'dukum ba'dha sannan za ku tsine wa junanku za ku ji surar wannan tsinuwa da Allah madaukakin sarki zai ba mu labari a cikin alkur'ani banda cewa ba mu ba ku ba mu muka sa ku ba za su koma suna tsine musu albarka manyan suna cewa kananan Allah ya tsine muku albarka kananan su ma suna cewa manyan banza maciya amana Allah ya tsine muku albarka wa ma'awakumun nar Allah ya ce makomar ku ita ce wuta wama lakum min nasir ko wama lakum min nasirin ba ku da wani wanda zai taimaka muku wa qala Allah madaukakin sarki yace wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru to karshen tuka tuka tik mafi girman wanda aka bautawa a duniya aka rabu da Allah shine shaytan amma wani abin mamaki shine ba wanda ya taba ganin shaytan balle ce yana ganin shi ne yake bauta mai zai je in gizo ka ka zo ka yi bautar amma baka gan shi ba don haka ranar lahira 'yan wuta za su shiga wuta 'yan aljanna za su shiga aljanna sai a zo da mutuwa annabi ya ce ga ta nan kamar rago ɗilli-ɗillin baƙi da fari sai a danne ta sai a yanka ta a halin 'yan aljanna an ce su leko 'yan wuta an ce su leko sai a ce ga mutuwa sai a yanka ta 'yan aljanna ku dawwama ba mutuwa sai su koma suna murna yan wuta ku leko sai sun gani sai a yanka sai a ce ba mutuwa sai su koma suna kuka to lokacin da al'amari ya kai al'amari yan wuta sun zauna a wuta yan aljanna sun zauna a wuta a aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce sai ainihin shedan sai tashi jawabi cikin jama'a ya ce inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq Allah ya muku alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma ne muku alkawarin ƙarya kuma na saba muku domin Allah ya ce akwai kiyama ni kuma na ruɗe ku na ce duniya juyi ne in ma ka mutu zaka sake rayuwa wata rayuwar Allah madaukakin sarki ya ce in ba a bi shi ba za a shiga wuta kuma gashi yau kuna cikin wuta alkawarin Allah ya tabbata na ce muku in kun bi ni za ku samu aljanna gashi na saba muku tun da gashi kuna wuta wa ma kana li alaikum min sultani sai ya ce amma fa ba wani iko nake da shi ba ba wanda na tirsasawa ba wanda na daukar wa dan sanda ba wanda na kaiwa kotu na ce ya bauta min illa an da'autukum kiran ku ne kadai fastajabtum li kuma kuka amsa mini fala talumuni dan haka kar ku zarge ni falumu anfusakum ku zargi kawunan ku ma ana bi musrikukum wa ma antum bi musrikhiyya ba zan cece ku ba ba za ku cece ni ba nan za mu zauna sai ce inni kafartu bima ashraktumuni min qabl tarayya da kuka yi ta yi da ni a da kuka yi ta hada ni da Allah to na kafirce wannan tarayya inna zalimina lahum azabun alim sai ce azzalimai suna da azaba mai radadi a yau jama'a kun ji jawabin da ainihin iblis yayi to dan uwa da kake saurare kar ka sake ka zama ɗaya daga cikin waɗannan duk wanda ya ce maka zo ka bi shi kaga cewa yana nufin ka bi shi ne a bisa ra'ayoyin shi ko kuwa ka bi shi ya haɗa ka da bautar Allah idan ka gano cewa ra'ayin shi ne to ka rabu da shi in ba haka ba bautar shi kake tsakani da Allah ku dubi kyakkyawan misali da zan yi mana jama'a su Ibrahim zazzaki suka zo ƙasar nan suna kiran a zo a bi su za su kafa gwamnatin musulunci daga ƙarshe sai abu ya koma yau za a aje hoton zazzaki ana kewaya ana labbaika ya labbaika labbaika ya zazzaki yanzu wannan ita ce ƙarshen biyayyar an ce ka taho za a kafa gwamnatin musulunci amma kaji an koma ana bautar wani ƙato kuma an riga an buga kwakwalwarka an gamsar da kai kai kana ganin cewa wannan ba shirka ba ce babu wanda ake kewayawa kowane ne ana labbaika in ba Allah ba babu wani wuri da ake kewayawa jama'a babu hoto babu wani abu da za a kewaya in ba ka'aba ba dan uwa ka ji wannan ko masallacin manzon Allah ka kewaya to kai shirka ka'aba kadai ake kewayawa a duk duniya ba a kewaye ko masallacin baitul maqdis domin tawafi Allah kadai akewa kuma venue din wurin da ake yi kadai shine mai ka'aba wal yattawafu bil baitil atiq Allah ya ce su kewaye wannan ɗaki mai daraja don haka ka'aba kaɗai ake kewayawa don haka duk kabarin wanda ka kewaya duk hoton wanda ka kewaya ka yi shirka kuma ranar alkiyama idan salihi ne mutumin kirki kai ne ka naɗa kanka akan wannan bauta ka ji irin yadda zai jawabi ya tsine maka albarka sannan ya ce baya tare da kai idan kuma shi ya sa ka to ka ji ƙarshen ibilisai da shaidanu waɗanda suke ziga ka ka bauta musu ko ka bauta wani yadda za ku tsine wa juna kuma ku zauna a wuta so da haka jama'a ku shi wannan shine asalin sukar ɗariƙu na ainihin sufaye waɗanda muke yi da ƙungiyoyi na shi'anci da kuma duk wasu waɗanda suke jan mutane zuwa ga bautarsu ko da a cikin izala suke mushrikai ne arna ne ba musulmi ba ne kenan ko malamin ahalis sunna ne ya ce maka ka zo ka bi shi to ya haɗa ka da bautar Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya idan ya ɗora ka zuwa ga wani ra'ayi to ka zama mushiriki shi kuma ya zama gunkinka ranar kiyama wutar ku ɗaya domin ku fahimci wannan ba matsala ce ta ƙungiyanci ba cewa ɗan ƙungiya kaza kawai ya ce ɗan ƙungiya kaza wuta zai tafi a'a ko a cikin ahalus sunna ne ran da duk wani malami ya nemi ku bi shi babu dalili wanda zai kai ka zuwa ga bautar Allah to in ka bi shi kai ka zama arne shi kuma ya zama gunkinka kuma duk ranar kiyama wuta za ku tafi so ba matsala ce ta cewa kawai ƙungiya kaza ko ɗariƙa kaza ba fa inna halata amal absar walakin ta amal qulubul lati fi sudur abun ba sunan kungiya kaza bane a a aiki ne dan haka ko a cikin tawagar ahlus sunna ne in kai shirka kai mushriki ne a ƙarƙashin wannan kirana zuwa ga ƴan uwana malaman ahlus sunna su ji tsoron Allah kar su rika bin jahilai suna buga kansu akan su bi ra'ayinsu saboda suna ganin ainan duniya ne su ne suke da iko shine shugaban malamai shine shugaban majalisa kaza shine shugaban kaza yana ganin duk abin da ya ce musu za su bi to wallahi shirka ce sannan kai kuma da baka bi wani ka bi shi ala basira sahabi ne annabi ya nada wa sahabbai cewa gashi nan shine shugaban ku aka tafi yaki annabi ya ce dukkan abin da ya umarce ku ku bi saboda annabi bai zaci cewa wannan zai umarce su da wani abu na son zuciya ba da aka tafi kawai sai izza ta kama wannan sahabi sai ya kunna wuta sai ya ce ku shiga sai suka turje sai aka samu wani mai basira ya ce ba za mu shiga ba ya ce jama'a suka ce ni ba zan shiga ba aka ce me yasa ya ce ni dama na ba annabi ne saboda tsoron wuta to ba zai yi wucin anan duniya in shige ta ba ce saboda haka shi wallahi ba zai shiga ba sai ya bude wa sauran ido sai suka yi tawaye jama'a waɗannan sahabbai ne dan ka a rude ka a ce ya za a ce malaman ahli sunna a'a gashi sahabi ne amma son zuciya ta kama shi wani malami ne zai iya tsira daga iblis Allah yana cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu tsoron Allah idan shedan ya taba su sai su fadaka kenan shedan yana tabawa ko bai tabawa to kasantuwar kana cikin kungiya kaza ba protection ne ba security ka samu cewa da zaran ka shiga kungiyar kawai ka tsaru ba sai ka rinka aunawa sahabban nan suka auna sai suka yi tawaye sai ya fusata ana dawowa madina sai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce su min da'a na umarce su sun kibi na manzon Allah baya hukunci daga jin bangare guda sai ce kuya akai sai suka ce a'a wuta ya hura ya ce mu shiga shi ne muka ce ba za mu shiga ba manzo Allah ya ce Allah ya so ku da kun shiga har lahira ba za ku fita ba wannan sahabi ne su sahabbai ne waye malamin su manzon Allah amma kun ga san zuciya shedan ya bullo mishi sai da Allah madaukakin sarki ya amfani da wasu nagari akai tawaye me kake tunani ina faɗin wannan ne saboda so da dama mu yan izala ko ahli sunna kullum in an tashi magana shirka ana ganin ta suwana ne suke yi kowa shirka tana iya kama shi dan haka menene tsarinka shine addu'a taka tsantsan ilimi ka kuma rinka sauraron malamai sun ce kaza shirka ne saboda dalili kaza to ka kauce mishi ka ji hanyoyin da zaka bi ka samu tsari amma in ba haka ba jama'a za ku gama cewa mutane mushrikai yan wuta ku ji ranar lahira ku riga su shiga wutar ko kuma ku kaɗai ku shiga su ba su shiga ba sau da ka ahlus sunna ku yi taka tsantsan ba a wasa dangane da matsalar biyayya Allah kaɗai ake bautawa ta hanyar biyayyar manzon Allah shi kaɗai kamar yadda Allah yake shi kaɗai bai da abokin tarayya wajen bauta haka manzon Allah yake shi kaɗai bai da abokin tarayya a wajen biyayya ba a bin kowa a musulunci sai manzan Allah ba a bautar kowa a musulunci sai Allah don haka duk malamin da zai ce maka shine malamin ahalis sunna ya ce maka bauta wa Allah to ya buɗe ƙur'ani ya gaya maka ya buɗe hadisi ya gaya maka amma kai kawo maka ra'ayi in ya kawo ra'ayi ka bi shi to waɗannan ayoyin da ku suke iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wara'awul azaba to daga nan zaka gane cewa akwai matsala kenan babu wata kungiya ta ahlus sunna kawai da zata ce da ka shiga ka zama musulmi dan aljanna in ko akwai to yaudara ce duk kungiyar da ka shiga abu na farko ka fara koyon ilimi ilimi mafi daraja shine sanin Allah da manzon shi sannan sanin yadda zaka bauta wa Allah sannan sanin yadda za ka zauna lafiya da jama'a waɗannan ilmomi suna yake kira ilimin tauhidi ilimin fikihu sa'annan kuma ilimin tarbiyya da suluki yaya za ka zama mutumin kirki wajen kalmominka da maganganunka da tafiyar jikinka shine malaman ahli sunna suka rubuta littafin riyadus salihin na gyaran hali da ɗabi'u da tarbiyya ya za ka yi ka san yadda za ka bauta wa Allah shi ne aka rubuta Bukhari da Muslim da Muwatta da Nasa'i da Abu Dauda da Tirmidhi aka zo aka rubuta littattafai na fiqhu to duk abin da ke cikin littafin fiqhu shi kuma ba a ɗaukan shi kai tsaye sai an tabbatar da gaskiyar shi tukuna cewa ya zo a Qur'ani ko hadisi ko kuma bai saba wa Qur'ani ko hadisi ba idan baka wannan aunawa duk abin da ya zo a cikin littafin fikihu za ka ɗauka to wata ran za ka faɗa bin wani kuma wata ran za ka faɗa bautar wani saboda malaman da suka rubuta su da kansu sun ce abin duk da suka faɗa a auna inda dalili abi in ba dalili a bari in an ga bai saba ba abi in ku an ga ya saba suka ce a ajiye musu to kai kuma sai ka ɗauka duk abin da ke ciki daidai ne da wahayi na ka ‘yan uwana ahalus sunna ne muku fatan alheri gaba ɗaya amma ina je muku tsoron irin salon biyayya da na ga anewa malamai a ƙasar nan an kai yau a cikinmu jama'a akwai malamin da in yana zaune akan kujera to lallai ɗaliban shi akan tabarma za su zauna me yasa wai saboda girmamawa a wannan ba daidai ba ne ba inda aka hana ka zauna kujera malamin kai zauna kujera to amma yau wannan ta fara faruwa a cikin ahlus sunna to ina jiye muku tsoron salam maganar da balarabe ya ce man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaqtarifahu wanda duk ya aibanta dan uwan shi da laifi wato ya so yayi magana ne dan ya ci mutuncin wani akan laifi ba dan Allah ba to ba zai mutu ba sai ya aikata wannan laifin larabawa sun faɗi wannan magana salon magana ce ba hadisi ba amma kuma a aikace an gano tana faruwa sanda kake wa'azi kana cewa wane kafiri ne wane mushriki ne wane arne ne wane dan bid'a ne tsakaninka da Allah kake yi ko ko ka kawo mai farmaki ne ko ko zagin shi kake ko ka zo cin mutuncin shi ne Allah madaukakin sarki zai jarabce ka da irin wannan zunubin kuma hukuncin ka sai dawo kanka so da haka ahlus sunna ayi taka tsantsan yau daga cikin ƴan uwan mu ahlus sunna akwai waɗanda suka tsaya takara akwai waɗanda suke ƴan kasuwa ne wai saboda in an zo wurin mu mu kawai an ce a yi addu'a sai mu ce to a ɗaga hannu a yi salatin annabi Allah ya biya maka bukata Allah ya sa ka ci zaɓe Allah ya haskaka maka sai suka yi kwandemin ɗinmu cewa mu ba ma addu'a don haka sai ka ga ahalus sunna ya tsaya takara sai ya tafi ainihin waɗancan 'yan tsubbu ahalus sunna yana kasuwanci sai ce wai malaman ahalus sunna ba sa addu'a dan uwa me kake so game da addu'a ka zo ka ce algafata malam e na fara kasuwanci ina son a yi min addu'a ɗayan abu biyu ne ya zo a sunna na ɗaya sai malami ya ɗaga hannu sai ce ya Allah ka albarkace shi game da kasuwancin shi Allah ka rufa musu asiri Allah ka bashi ɗaukaka Allah ka yi kaza shikenan ya isar an yi addu'a ya isar ka ji hanya ta ɗaya hanya ta biyu idan ya gama wannan addu'a sai shi malamin sai ya ce to kai kuma ka roƙi Allah ya karɓi addu'ar da ne maka na ka daga hannunka tashi kai sallan nafila raka'a biyu je ka kai alwala wannan ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi wani makaho ya zo wurin manzon Allah ya ce ka roƙi Allah Allah ya bude min ido na manzon Allah ya ce tashi kai alwala yi sallan nafila raka'a biyu da ya sallar nafila raka abi sai zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce Allah ka bude mai idan shi Allah ka bude mishi idan shi Allah ka bude mishi idan shi sai ce daga hannu ka roki Allah ya karba addu'ar da ne maka wannan makaho ya daga hannu Allah ka karba addu'ar da manzon Allah ya bani Allah ka karba yana faɗi sai idan shi ya bude sai annabi ya ce tashi ka tafi suna zuwa wurin annabi su ce annabi ya musu addu'a kuma annabi ya musu addu'a ba laifi bane ba bid'a bace to amma wai matsalan mu in an zo an ce mu yi addu'a ba ma cewa a kawo raguna ba ma cewa a kawo bakaken bunsurai a kawo kaza mai wake-wake a kawo kaza butsa a kawo zabi iri kaza wai tunda ba ma faɗin haka shine ƴan uwan mu ahlus sunna suka yi condemning mu akwai yaron da yake gidan malaman ahli sunna ya girma amma da ya tsaya takarar gwamna a ƙasar nan tamu wallahi al'azimi sai ya rabu da mu mu ne abokan shi malamanmu su ne iyayen shi su ne ainihin suka tarbiyyance shi amma yana tsayawa takarar gwamna sai ya ce ba ma addu'a wannan magana ba wai ba ce ni da shi yake faɗa mu ya ce to ku ba kwa roƙon Allah na ce me yasa ba ma roƙon Allah ya ce to yanzu ya tsaya takara din nan yanzu da ya ce roƙon mai Allah zan daga hannu a nan in ce Allah ya sa ya ci na ce kwarai ya ce to to wannan na ce ai ubanka ma haka yake wallahi da kanshi ya dawo yana faɗa mana me ya faru suka ɗibi group ɗin abokai dukkansu ahalus sunna ne dukkansu 'yan izala ne ina faɗi ne da kalmar da kuke faɗi suka tafi aka je wurin wani boka ya sa su gaba ɗaya suka yi kneel down kneel down sosai da kasan ana sa ɗalibi yana yi suka yi kneel down ya rinka musu shafe-shafe aka da tofe-tofe har gari ya waye ƙarfe tara na safe sai ɗaya daga cikinsu ya bugo min waya ya ce to ga ta malam yau dai ni kaɗai ne ban yi shirka ba na ce kamar yaya ya ce to jiya dai su wane suka kwashe mu suka je da murin bokaye to ni da na ga bokanci za a yi shine na dawo cikin mota har gari ya waye amma su kam boka ya durkusar da su gaba ɗaya su hudu ya yi ta musu shafe-shafe a gabansu ana ta yi musu abubuwa na tsafi da ƙarshe suka zo fama rabi har tijaratuhum wa ma kanu motari ba a samu gwamna ba ba a samu minista ba ba a samu sanata ba ba a samu komai ba kuma gashi an ɓace daga imanin da ake da shi ina faɗin wannan maganar ne saboda gabana nan matasa ne wasu daga bauchi wasu daga sokoto wasu daga kebbi wasu daga gongola wasu daga jihohi mabambanta mai yiwa wata rana allah zai mai da kai kai ne wani wai ce maka malaman ahlus sunna ba sa addu'a waye ce maka Allah baya karba addu'arsu me kake so game da addu'a so kake Allah ya amsa maka ka je ka samu masu karatun Qur'ani su karanta Qur'ani su yi salati su roƙan maka Allah Allah ya baka ka sani da cewa addu'a ba ta lazimta sai an ji wasu bakin kalmomi don abin da yake firgita su kenan kana zuwa sai a fara faɗin wasu kalmomi da wasu harjaji sai ka ɗauka aikin nan da gaske ne wallahi ƙarya ce da haka ku ji tsoron Allah to kun ga duk ahli sunan da yake wannan arne ne mushriki ne irin fir'auna da hamana ƙarya yake a da'awar shi ta cewa shi dan sunna ne ba musulmi bane ma dan haka magana cewa ahli sunna magana cewa dan izala ba anan take ba menene kake aikatawa da'una min al-musammayat ku rabu da sunan wane da wane ba suna Allah yake dubawa ba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur me ka aikata me ka kudurce me ka furta da shi Allah yake maka hukunci amma dan wane bai shiga cikin kungiya kaza ko bai shiga cikin mazhaba kaza ko bai shiga cikin dariqa kaza ba ba da nan ne ake gane laifin shi ba yana aikata musulunci eh musulmi ne laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab haka Allah ya ce maganganun ai ba irin yadda kuke faɗi bane ahlus sunna dan dariqa dan kungiya kaza Allah ya ce ba wannan bane man ya'mal su'an yujza bihi wanda diye mugun abu da shi za a yi mai sakamako saboda haka ku kiyaye cewar ni dan izala ne ni ahlus sunna ne ni salafi ne ni dan dariƙa ne ba da wannan Allah yake amfani ya saka ka aljanna ko ya saka ka a wuta ba wannan aiki ka aikata kai mummuna Allah zai maka sakamako da mummuna faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu kai da kyau Allah ya maka da kyau kai mummuna Allah zai maka mummuna Allah madaukakin sarki kiyaye jama'a wa'azin mu kenan a karkashin waɗannan ayoyi a yau sai Allah ya kai mu gobe za a ci gaba mune kowa fatan alheri muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk